بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha uku ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da biyu ga watan mai shekara ta 2015 wannan shine kaset na goma sha hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usirat almustaqim bi mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim littafi ne dake da alaka da bayani da wargaje mas'ala dangane da abin da aka sani da suna alwala wal bara a cikin aqidar musulunci littafin yana kokarin zayyana irin tsare-tsaren da musulunci ya tanada dangane da gujewa koyi da kafirai masu littafi yahud da nasara da kuma kafirai marasa littafi sune ainihin maguzawa da sauran ajamawa idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna ainihin bibiyar maganganu da ibnu taymiya yake yi a farkon wannan littafi a inda yake kokarin assala mana ka'idoji waɗanda suke nuna yadda ake ainihin fahimtar nassoshi masu magana akan hani game da kwaikwayo hani game da biyewa tafarkin ainihin kafirai dukkanin nau'o'insu mun shiga cikin fasali wanda malam yake magana akan cewa waɗannan maganganu da ya dinga yi a baya maganganu ne waɗanda suke ainihin asali sun taso ne akan mas'ala ƙwaya ɗaya ita ce mas'ala game da kwaikwayon kafirai a wajen bukukuwa amma kafin ya yi wannan magana ya ce zai sanya ƙa'idoji waɗanda suke wancan reshen yana faɗawa ne ƙarƙashinsu za mu tashi a inda yake cewa wa kazalika qad na tadarraru bi mutaba'atina al-kafirina fi a'malin laula annahum yaf'alunaha lam natadarrar bi fi'liha in za ku iya tunawa yayi mana magana akan cewa daga cikin waɗannan abubuwan da aka hana koyi da kafirai a cikin su akwai waɗanda umarni ne ko kuma a ce hani ne na wajabci akwai wanda ke hani ne na makaruhanci akwai waɗanda an hana ne kawai dan mayyaza tsakanin musulmai da kafirai ta yadda inda wannan abun da a ce aslan kafirai ba sa yin shi babu wani abu na cutarwa a cikinsa shi ne ci gaba da cewa har ila yau mu musulmai za mu samu cutuwa idan muna kwaikwayon kafirai a cikin ayyukansu waɗanda da ba dan kafirai ne suke yin su ba ba za mu samu wannan cutuwar ba wa qad yakunu al-amru bil muwafaqati wal mukhalafa li'anna dhalika al-fi'l alladhi yuwafaqu fihi aw yukhalafu mutadamminun lil maslahati aw al-mafsada walau lam yaf'aluhu yace har ila yau kuma za mu iya tarar da cewa umarni da aka yi mana akan cewa mu dace da musulmai a wajen abin da zamu mu kuma saba wa kafirai a wurin abin da zamu aikata wannan umarni ko hani zai kasance ne li annal zalikal fi'la alladhi yuwafaqu fihi saboda wannan aikin da za a dace da mu'minai a cikin sa aw yukhalafu ko kuma wanda za a saba wa kafirai a cikin sa mutadamminun lil maslaha yana dauke da maslaha ne a bangaren wato biye ma ainihin wato kwaikwayo da muminai aul mafsada ko kuma na dauke da mafsada ne a wajen koyi da kafirai walau lam yaf'alu ko da basu aikata ba ma'ana shi kanshi abin dama yana da nashi matsala ko da basu aikata shi ba ba za a bari musulmai su ba asali dama yana da matsala shi kanshi aikin ko da kafirai basu ba bai halarta ai kwaikwayo da shi ba kaman cakuɗi ne maza da mata misali dama yana da matsalar shi sannan kuma sai zama al'ada kafirai ne kaman shan abubuwa waɗanda suke na maye irin giya da makamantansu dama can yana da matsala yana da cutarwa ga rayuwar ɗan adam ballantana kuma kasancewar shi watan al'ada ce ta kafirai kamar hasada da makamantansu lakin ubbira an zalika bil muwafaqati wal mukhalafa ala sabili dilalati wat ta'rif sai zama an furta kiran sunan wannan abin da cewa kwaikwayo ne ko kuma sabawa kafirai don kawai ya zama an nuna shi kuma an arrafa shi don a bayyana nau'insa don a bayyana cewa dama yana da alaƙa da su ba wai kawai don cutarwar da zai mana tana tasowa ne daga alakar shi da shi ba ina fata muna gane matakan matsala akwai abin da matsalar shi kawai shine dan na kafirai ne da kafirai ba sa yi to da zai zama a cikin umumin halacci babu laifi akwai abin da kuma bayan kasancewar shi kafirai suna yi to dama can yana da matsala to shi wannan koda kafirai ba sa yi wannan matsalar kadai ta isa ta sa a haramta shi to a irin haka me dalilin da yasa aka ambace shi a matsayin haramun aka danganta shi da kafirai shine dan a arrafa shi dan an nuna maka karin abin da ke sanyawa wannan aikin muni shine bayan kasancewar shi khabith ne tun asalin shi sannan kuma mushabaha ne da kafirai ina fata mun gane wannan sai ya ce fatakunu muwafaqatuhum dalilan alal mafsada sai ya zama dacewa da su akan wannan aiki dalili ne akan banar da ke cikin shi wa mukhalafatuhum saba musu kuma dalilan alal maslaha ya zama dalilin da zai nuna cewa ga maslaha da ke cikin shi wa atibarul muwafaqati wal mukhalafa ala hadha taqdir kuma da wannan yanayin ne za a auna gwargwadon sabawar ko dacewa ma'ana wanda yake saba musu a ciki ya faru ne saboda kawai suna yin shi kaga munin shi ba zai kai wanda koda ba sa yin shi yana da wata mafsada mai zaman kanta ba za a dinga kaddara munin aikin da gwargwadon waɗannan matakan gwargwadon abin da ke cikin shi na barna wancan yana da barna kwaya daya ita ce kwaikwayon kafirai wannan kuma yana da barna kwaya daya shine cewa kwaya biyu bayan kwaikwayon kafirai akwai kuma dama can yana da wani muni a cikin shi kaga wanda yake da wannan barna guda biyu munin shi yafi wanda yake da barna guda daya kenan hukuncin wanda ya wancan ki mai guda daya bai kai munin aikin wanda ya mai guda biyu ba ina fata mun gane dake hakikin wannan masail sai ce min babu kiyasi dilala kamar da kasan dai ana yin kiyasi na dilala a cikin usulul fiqi abinda malaman usulul fiqi suke da kiyasi suke nufi da kiyasi dilala shine a samu wani hukudan shi kiyasi a wurin su yana da abubuwan da suke wato suke akwai kiyasul illa zai bai ambace shi akwai kiyasul dilala akwai kiyasul mushabaha da makamantansu to kiyasul dilala misalin shi shine ya zama kaman wato suna cewa asali shine aljam'u bainal asli wal far'i haduwa tsakanin tushe da far da reshi daman kiyasi shine a samu wani hukunci yayi kama da wani wancan na farkon yana da nassin da ya hukunta shi na biyun kuma bai da shi sai a dauki hukuncin na farkon can sai a ce to yayi kama da na wannan shine kiyasi ko da, da ainihin tarifi basit jiddan to a ciki akwai kiyasu dilala shine kamar idan aka ce misali bawa da yake da mata shin idan yayi saki sakin ya zartu eh in dai sakin shi zai iya zartuwa to yiwuwar zartuwar sakinsa ba tare da kwansan ɗin mai gidansa ba dilala ce akan cewa idan yayi zihari shi ma yayu idan yayi khul'i shi ma yayu idan yayi li'ani shi ma yayu shine ake nufi da qiyasu dilala to haka wannan ma dilala akan cewa wannan abun akwai mafsada a cikin sa ƙari akan kwaikwayon kafirai yana nuna wato ƙarfin haramcinsa fiye da wancan kenan wancan kuma wanda babu wata mafsada a cikinsa sai dai kawai kwaikwayo da kafirai yana nuna ƙarancin haramcinsa ko ƙarancin fasadinsa akan wancan ina fata mun gane abin da yake cewa wa alal awwali ƙarƙashin na farko ɗin min babil qiyasil illa shi ko na farkon wato wanda zai zama munin kawai shine kama da kafirai to wannan shi kuma za a yi mishi qiyasul illa ne qiyasul illa kamar da suke cewa shine a samu far'i da asali a samu kuma illa da hukunci sai an samu waɗannan gababin guda hudu shine kamar giya ita ce aslu nabib ko tsimi shine far'u hukuncin giya shine haramci kiyasin da za a yi ma wannan far'in shine a ce to tunda akwai illa ta al'iskar shi ne maye da giya ke sakawa ita ce dalilin haramcinta ko an samu wannan maye ɗin a cikin nabif to za ka sai a ɗauki wannan illa sai a ba da hukuncin ainihin wato giya ga nabis sai a ce giya a nabis ita ma haramun ce ƙarƙashin haka idan aka samu mutum ya sha nabibi ya yi maye za a mashi hukuncin da ake ma mai shan giya shine za a mishi bulala domin dama ita ce illar gusar da ainihin wato wannan mene din wannan hankali da giya take yi ko shi sa aka haramta ta haka idan ka ɗauki ainihin wato waɗannan ire-iren misalai da malamai suke bayarwa wannan ƙwaya ɗaya ne kaɗai za ka ga abin da suke ce ma ƙiyasul illa yana bayyana kamar abubuwan da mutane suke sha waɗanda suke masu illa kamar irin su wiwi ɗinnan da makamantansu duk hukuncin su kenan saboda wannan matsala da suke samarwa a jiki ta cutar da jiki ita ta haramta su ƙarƙashin wahilalatukum lakum at-tayyibat wa hurrima alaykumul khaba'ith an halamta an harasta muku abubuwa masu daɗi daɗi ba daɗin baki ba kaɗai daɗi na amfani da za su yi maka a jiki su taimaka wa jikinka ya rayu su gyara maka ainihin jikinka ta hanyar samar da kyakkyawan energy da zai ci gaba da rayar da jikinka wal khaba'ith khabith kuma ba wai wanda kawai bai da daɗi a baki ba inda ba da ka ba sai a ce gauta ma haramun ne dan bai da daɗi a baki ko goro ko makamancin su amma ko da za a haramta wasu abubuwa irin waɗannan to haramcin su ba daga ɗanɗano bane kawai ai kuma kaga giya ai akwai mai zaki ga masu shan giya watakila su ba da labari cewa akwai zaki ko ba mu taba shan giya ba mu dai amma ba na jin cewa giya irin dacin madaci ne da ita da wuya ba su ga ba haka bane jama'a amma kaga da haka ta cikin khaba'is saboda munin tasirin ta a jiki to haka wiwi ko makamancin su waɗannan khaba'is ne saboda tasirin da suke wa jikin dan adam na illantawa to sai a ce duka an sa su a hukuncin haramci saboda mene saboda wannan illa wannan shi ake cewa qiyasul illa a samu wani hukunci gashi ga ainihin nassin da ya hukunta shi sai a samu kuma wani reshe da ya kama da irin wancan sai a ce ainihin wato an haramta saboda wancan to wancan abin da aka haramta dan kawai mujarradin kwaikwayo da kafirai banda wannan kwaikwayon babu wani abu a cikin shi mummuna to kiyasul illa ne sai a haramta shi ma'ana duk wani abu da za kafirai suna yi mafi karancin abin da za a yi shine wannan kiyasul illa din cewa to ai musulunci ya kawo illa ta hana kwaikwayo da kafirai wannan illa ce sananniya a musulunci cewa ana haramta abubuwa idan na kafirai ne su waɗanda zaran an ga mutum na yin su za a iya fahimtar al'adar kafirai ko za a iya munana mai zaton cewa ko shi kafiri ne tun daga kan shiga da mutum yake yi ko irin yanayin yadda mutum ke tsara jikin shi ko rayuwarsa ko harshen da yake magana da shi ko al'adarsa ko ginin gidansa ko irin kala abin hawansa ko suturarsa ko yadda yake tirimin gashinsa duk waɗannan akwai na kafirai a cikinsu wanda zaran an gansu an san na kafirai ne ko to da me ake haramta su da qiyasul illa mun gane sai kuma ɗori na biyu shine waɗanda ana haramta su da qiyasul dilala waɗanda za su zama bayan kama da kafirai sannan kuma akwai wani abu mummuna a cikinsu wanda ko da kafirai ba sa yi ba za a harata ba za a halasta yin shi ba kaman hasada mun ji cewa hasada al'ada yahudu ne ko to ko da yahudu ba sa hasada hasada haramun ce saboda munin tasirin ta a cikin al'umma kaman tsaraici da mata suke yi ko da ba al'ada kafirai ba ce fita tsirara irin wannan shigar da mata suke rabin jikinsu a rufe rabi fiye da rabi a buɗe kasiyatun ariyatun ko da ba al'ada kafirai ba ne yana da wata illa ta musamman shine fasadin da yake kawo a cikin al'umma ko to wannan shi kuma ana haramta shi kashin abin da ake cewa qiyasu dilala jama'a muna gane wannan karatun ko karatun ne na manyan malamai ne Ibn Taymiyyah ba malamai ne na nan kusa ba sai yace wa qad yajtami'ul amrani yace kuma za iya samun abun guda biyu su hadu akan mas'ala daya a'ani al-hikmatan nashi'ata min nafsil fi'l alladhi wafaqnahum aw khalafnahum fihi za iya samun waccan hikima da take tasowa daga asalin aikin da muka dace da su ko muka saba da su wa min nafsi musharakatihim fi da kuma cikin tarayyar da muka yi da su a ciki wa hadha huwa al-ghalibu ala al-muwafaqati wal mukhalafati al-ma'mur bihima wannan shine abin da yake mafi yawa game da abin da muka saba musu ko abin da muka dace da su wanda aka mana umarni da yin haka akai wal manhi anhuma da kuma wanda aka ce kan mu bi su akai fala budda min at-tafattun li hadha al-ma'na wajibi ne mu tsaya mu tsinkayi wannan ma'anan fa innahu bihi yu'rafu ma'ana nahyi llahi lana an ittiba'ihim wa muwafaqatihim dan da wannan ne zaka gane ma'anar abin da yasa Allah yace kada mu kwaikwaye su kada mu bi su mutlaqan wa muqayyadan inda aka faɗa aka a sake da kuma inda aka yi kaidi cewa kada mu bi su akan kaza kar mu bi su akan ta gaskiya kar mu bi su akan cin mutuncin annabawa kar mu bi su akan juyawa annabawa baya kar mu bi su akan yawan yin tambayoyi da ba su da amfani kaga wannan muƙayyada ne da kuma da aka faɗa itlakan cewa kada mu bi su akan komai to da ya za ka gane me yasa Allah da manzo suka yawaita maganganu akan sabawa kafirai shine ka kalli cewa galibin abubuwan da aka ce a saba musu akai bayan kasance wasu al'ada kafirai ne kuma suna da wani muni na musamman ‘yan kaɗan ne za a samu waɗanda suke sun tsaraiti daga wani muni mun gane wa'alam ya ce ka sani kuma ya kai mai karatu anna dilatal kitabi ala khususil a'mali wa tafasiliha innama yaqa'u bi tariqil ijmali wal umumi aw al istilzami wa innama sunna hiya allati tufassilu al kitab yace ka sani da cewa ma'anar maganganun da alqur'ani ke kawowa nassoshin alkur'ani suna zuwa ne a dunkule ba sa yin bayani dalla-dalla tafasil ɗinsu suna, suna zuwa ne a bil ijmal wal umum dunkulalliyar magana da ko magana gama gari aw listilzam ko kuma da ta lazimta cewa abu kaza shike jawo kaza fa inna sunnatu hiya allati tufassiru alkitaba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke fasara alqur'ani wa tunabbi wa wa tubayyinuhu ita ke bayyana alkur'ani wata dullu alaihi ita take nuna alkur'ani me yake nufi wato abbiru anhu ita take bada labarin abin da alkur'ani yake nufi fa nahnu da haka musu ibn taymiya nadhkuru min ayatil kitabi zamu ambaci ayin alkur'ani ma yadullu ala asli hadhihi alqaida abin da zai bayyana asalin wannan qaida fil jumla a jumlace kamar da ke al'ada alkur'ani thumma nattabi'u dhalika al ahaditha al mufassira fi asna'il ayati wa ba'daha sannan mu kwararo hadisai da suke fassara ayoyin a cikin maganganun ayoyin da kuma bayan an kawo ayoyin wannan dama ita ce mu aqidanmu a jumlata yayi summarizing manhajin mu ne game da ainihin wato aqidar mu game da karantawa da kuma yadda muke fasara alqur'ani shine ci gaba na'am alqur'ani nassoshin shi da maganganun da yake kawowa maganganu ne qawaid da yake assala su da aka dunkulallun maganganu ne fahimtan tafasil din su sai malamai malaman nan suna fahimtan tafasil din su ne ba da ka ba ta hanyar karantawar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya saukar da alqur'anin nan kuma Allah ya bashi ainihin wato muqami na fassara alqur'anin da yace mun sauka maka alkur'ani saboda mene litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi dan kai mutane bayani abin da aka sauka musu su mutane da kansu ba su iya fahimtar bayanin abin ba bayanin ko malamai suka ce bayanin ya hada tun daga tilawa da kuma ma'anar tilawa ya ake gane ma'anar wannan tilawa shine yadda manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya gudanar da rayuwarsa wanda kuma gaba ɗaya Allah cikin baiwarsa da falalarsa sahabban da suka rayu da shi sun bibi waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun sajjala wa musulmai su sun karantar da na bayansu na bayansu sun karantar da na bayansu har zuwa yanzu muna da su gaba ɗaya walillahi alhamdu duniyar musulunci tana da dukkanin tarihin yadda manzo Allah ya auta da alqur'ani aikace babu abin da ya bata to wannan shine fasara alqur'ani sai malam yace to mu mun sani cewa dama shi alqur'ani yana kawo maganganu ne dunkulallu da haka zamu kawo ayoyin da suke faɗan waɗannan hukunce-hukunce a dunkule sannan mu biyo bayansu da kuma nassoshin hadisai waɗanda dama su ne suke bayani akan menene alkur'ani yake ne shi sa yana daga cikin babban bata wai a ce ga wani yana cewa shi musulmi ne kuma wai shi ba ruwan shi da hadisi wai shi dan qur'ani ga ni kashe ne babu wani musulmi mai irin wannan akida in ban da batacci shi sa yana daga cikin kuskure ma a dinga ce musu qur'aniyun danganta su da alkur'ani kamar wata falala ce a daina ce musu qur'aniyuna a'a wal qur'anu minhum bari Qur'ani yayi baran-baran da su babu ruwan alqur'ani da wani wanda zai ce wai shi ba ruwan shi da hadisi a dinga faɗan su da wannan sunan nasu ƴan qalaqatu eh ƴan qalaqatu shine da kaji ka san waɗannan daga ji mugayen mutane ne ba mutanen arziki bane yaushe annabin da Allah suka alqur'anin ya karanta da alqur'ani sahabban da suka rayu da shi suka mai tambaya akan alqur'ani ba ɗaya ba biyu ba yace musu ga yadda za ku aikata ba ku ji Allah yana cewa kaza ba kaza ma'anar shi kaza ku je ku yi kaza in an saukar da aya sai sun ce yaya zami Allah ya ce maka salati ya zami yace ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza Allah ya ce zalunci zai kai mutane wuta yo a cikin waye bai zalunci ba yace musu ai zaluncin kafirci ake nufi manzo Allah ya fassara musu waɗannan fasarori ɗaiɗaiwa ga sanan burjik a cikin karatu sai kawai wani sai ya zo saboda zindikanci sai ya ce wai ba ruwan shi da wannan fasara gabaki daya ba ruwan shi da wannan fasara gabaki daya kwatankwacin wannan mafi karanci shine ka dauki constitution din Najeriya wanda constitution din Najeriya shi da kanshi constitution din ya ce kotu ita ke da alhakin fassara shi ita take interpreting din shi kamar da Qur'ani da kanshi ya ce manzon Allah shi ke fassara shi ko Qur'ani da kanshi ne faɗi wannan ko to haka constitution din Najeriya ya faɗa ya ce kotu ita ke da alhakin fassara alkur'ani a constitution duk sanda aka samu sabani sai wani kawai ya zo ya ce shi bai yadda da kotu ba gaba ɗaya kuma zai aiki da constitution na najeriya kana jin da lauyoyi da sauran jami'an masu kula da alƙalanci da aikin kotu za su kyale shi kawai sai shi rushe to shikenan ba komai ai demokaradiyya ce yana da yancin ya faɗa abin da ya gara yana da yancin ya bar ra'ayin da ya gara ma kaji za su faɗa haka sai inda karfin su ya kare ba ku ganin wani shugaban 'yan sanda da aka cire kwanan nan kwanaki da ya ɗauki wannan rigar ya sa wa kanshi ya ce zai fassara constitution da kanshi ba ma faɗa fai ba aikin shi ne ya hukunta kamar ya fassara da kanshi ka ji yadda aka yi ca a kanshi a ƙasar nan da alƙalai da lauyoyi da 'yan jarida da masu sharhin al'amuran da kan je su kawo da jami'an da civil societies ake ce musu ko da academics duk wani wanda yake da tacewa yake da stake a harkar constitution sai da ya magana akai cewa wa ya bai wa ɗan sanda alfarma cewa shi zai fasara ma'anar constitution bayan ga magana tana kotu to wannan fa constitution kenan da ake kaddasa shi a Najeriya a kafircen da ake rayuwa ina kuma ga Qur'anin da yake da wannan alfarma da daraja a gun musulmai tunda Allah ya saukar da shi sai wani kawai saboda bid'a ta riga ta mai katutu da jahilci da ya riga ya mishi riga da wando sai ya dinga faɗan irin wannan magana kuma wai hawa hadda wai malamai Allah ubangiji ya shirya da mu bata ce idan ta tashi zuwa sai ka ganta gata nan da abuwab mabambanta haka ta mamaki ma yaya za a yi ma mutum musulmi ko wanda yake cewa ya da Allah ya iya suranta irin wannan muguwar bata Allah ubangiji ya shirya da mu qala subhanahu qala Allah subhanahu Allah madaukin sarki yace walaqad ataina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ولنا آيوة كتكين سورة الجاثية malam ya fara kwararo ayoyin ne waɗanda suke bayani a dunkule game da hukunce-hukuncen da suke nuna cewa nassoshin alkur'ani fil jumla sun yi hani game da koyi da kafirai malam ya ce Allah subhanahu ta'ala ya ce wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba hakika mun ba ma banu isra'ila littafi at-taura kenan wal hukma wan nubuwata mun ba su shugabanci a cikin duniya suka zama sune sarakuna manya wan nubuwata sannan mun ba su annabta mun ba su addinin annabawa da suka kawo musu warzaqnahum min at-tayyibati ko muka azurta su da abubuwa kyawawa na jin dadin duniya wa faddalnahum 'ala al-alamin muka daukaka su akan mafi yawan talikai ana ganin girman su ana tsoron su ana jin shakkar gwamnatocin su ana ganin suna da ilimi suna da wayewa sun san inda duniya ta sa gaba wa atainahum bayyinatin min al-amr sannan kuma muka ba su bayani game da al'amarin addini bayan mun ba su tayyibatin na duniya kenan wa atainahum bayyinatin muka ba su addinin Allah a hannunsu fa makhtalafu ba su yi sabani ba can da suke jin dadin duniyar su ba su yi sabani ba sai da wannan addini yazo illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai da suka ga ilimi yazo musu karara gashi ido da ido suna kallon su inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah Allah ubangiji zai yi hukunci a tsakankanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna game da sabanin da suka dinga yi na ƙaryata annabawa da kashe annabawa da kin yadda da annabi Isa da kin yadda da cewa uwarsa ba zina ta yi ba da kin yadda da musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan maganganu Allah zai musu hukunci a ranar alkiyama sai Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan kai kuma sai muka sanya ka akan wani addini wani tafarki na addini fattabi'ha ka bi ita wannan shari'a wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu kar ka bi soye-soyen zukatan mutanen da ba sa da ilimi jahilai innahum lan yughnu anka min allahi shay'a su jahilai ba su taɓa ta maka da komai game da Allah ba kana da iliminka jahilai su ce ga yadda suke son abu ka ce bari ka bi to ba za su wadatar da kai ga komai ba wa inna zalimina kuma su azzalimai ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu jibintan sashi ne wallahu waliyul muttaqi shi ko Allah shike jibinta al'amarin muttaqi na masu tsoron Allah sai zai fara sharhin waɗannan ayoyi sai ya ce akhbara subhanahu annahu an'ama ala bani isra'ila bi ni'amid dini wad dunya Allah subhanahu ya bada labarin cewa yau banu isra'ila ni'imar addini da ni'imar duniya ni'imar addini ita ce wancan da yace wa atainahum bayyinatun min al-amr da kuma cewa atainahum al-kitaba wal hukma wan nubuwata wannan ni'imomin addini kenan ni'imar duniya kuma wa razaqnahum min at-tayyibati ko wa annahu mukhtalaf kuma Allah ya bada labarin cewa su banu Isra'ila sun yi samu sabani ba da maji'il ilmi bayan ilimi ya zo musu baghyan wa sun yi wannan ne dan ta'addanci min ba'dihim ala ba'din ta'addancin da suka yi wa junansu ne yasa suka ƙi gaskiya bayan sun santa thumma ja'ala muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan Allah ya ba da labarin cewa sai kuma ya daura annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ala shari'atin shari'a halahu akan wata shari'a da ya daura shi akai wanda ya tsara mushi wa amarahu bittiba'iha Allah kuma ya ce manzo alaihi salatu wasalam ya bi wannan shari'a wa nahahu an ittiba'i ahwa'il ladina la ya'lamu Allah kuma ya hane shi daga bin soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi wa qad dakhala fi ladina la ya'lamuna waɗanda za su shiga cikin marasa ilimin nan sune kullu man khalafa shari'atahu duk wanda ya saba wa shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un da jahilcin ne ko da ainihin girman kai ko kuma da duka biyu kamar yadda ibnu usaimin ya faɗa cewa jahalan au jahalata ya zama mutum ya ya ki addinin musulunci ne saboda bai san musulunci ba ko kuma saboda yana sanar da musulunci amma girman kai da rashin san arziki yasa ya ki to gabaki ɗayan su waɗannan suna cikin jahilai suna cikin waɗanda la ya alamuna wa ahwa'uhum abinda ake nufi da ahwa'uhum inji ibnu taymiya huwa ma yahwaunahu shine abinda suke so a cikin ransu wa ma alaihi mushrikuna min hadihim adh-dhahir abinda kafire suke akan shi na shiriyar su bayyananniya allazi huwa min mujibati dinihim al-batil wanda yake yana daga cikin lazumin addinin su wanda yake na ƙarya akwai abubuwan da kafire suke a zahiri ana ganin su waɗanda su ne addinin ƙarya kuma suna yin shi ne saboda suna son zuciya ba sa son gaskiya wa tawabi'a zalika da duk abin da yake biyo bayan haka fahum su kafirai yahwaunahu suna son waɗannan barna wa muwafaqatuhum fihi ittiba'un lima yahawunahu dacewa da suke yi akan wannan abun suna yi ne kuma suna fatan ina ma a dace da su akai a bi su akai walihaza dan haka ne yafrahu alkafiruna biwafaqatil muslimina fi ba'd umurihim za kafirai suna yin farin ciki idan suka samu sun dace da musulmai a cikin wani abu in suka ga suna yin wani abu musulmai na yi sai ga suna farin ciki idan 'yan ɗariƙa suka fito suna yin maulidi wannan da suke maukibi ba a ganin arna sai su ta murna saboda sun ga cewa a gurinsu waɗannan musulmai ne a wurinsu kuma sun ga musulmai na yin irin abin da suke sai ta jin daɗi ce ashe duk abin ma ɗaya ne hala wasu sun ta wani anan zai yana da misali da zai iya kawowa na ya ji wannan da kunnen shi ko ya gani mu mun gani da dama za ga suna kaɗa ganga sai ka je gun ya murna ka je sayayya sai dinga murna yana ce maka a gani ko bai kamata muna sabani ba an ga mutanen ku duk irin wannan abin da muke a cuci su ma suna yi yana jin daɗi saboda san zuciyar shi ne kuma so yake a bai mai akan san zuciyar shi babu abin da kafiri ke ki ya ga kun nace wajen saba mushi wannan kuma shine aslu dinina na hanul muslimun saba wa kafiran kalla ka ga mutanen yahud da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me suka ce wannan mutumin bai zai gushe ba yana saba mana suna jin haushi da suna dan jin dadi yana kallon alqiblar su sai Allah ya zo ce mishi a daina kallon alqiblar su fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai suka ce la yazalu hadha ar-rajul yukhalifuna mutumin nan ba abin da yake so illa a ce kawai saba mana gashi yana cewa shi ma addinin shi na sama ne da za ka fara fira da arna ka fara musu magana akan Maryamu alaihassalam kaman kiristoci waɗanda suke suna da ɗan ilimin kiristancin da zaran ka fara ambatan abubuwan da yake tabbatattu a cikin bible ɗinsu game da Maryamu sai ga yana jin daɗi cewa to ashe wannan ma mu ma duk ɗaya ne ai to amma kana zuwa da zaran ka ce to fa amma Isa ba dan Allah bane Maryamu ba mata Allah bace sai sai yi turus ko kuma ka ce mishi a to ai Maryamu din ma baka ganin kullun da hijabi ake ake ake yin hotonta ya nuna cewa ita ma tana lallaba jikinta baka ji tarihinta an ce ba taba yin zina ba ta san namiji ba ya nuna cewa afifiya ce yadda mata mu na musulmai suke ba matan ku ba to saboda yanzu wannan san zuciyar shi ne kuma lazumin irin kafircin da yake yi ne wanda ya lalata addinin Allah ya mai da shi kafirci sai ya kyamaci wannan magana me yasa saboda abinda suke yi suna yin shi ne a matsayin ma ya hawaunahu abinda san ransu suke shi ko addini ba san rai bane addini bin abinda Allah ya ce a yi ne sawa'un ya dace da san ranka ko bai dace ba idan kai mumini ne na Allah zaka kokari ka tirsasa wa zuciyarka ne ta kaunaci wannan abu bai kamata ma sai ka tirsasa mata ba kamata ya zama tilqa'iyan da zaran abu ya tabbata addini kawai sai ka ji kana son shi kamar yadda kasar rediyo da zaran an sa mata cassette aka fara playing kawai ta playing din shi ba ruwanta da cewa wannan cassette din waka ne ko karatu kawai tunda dai an mata playing din shi za ta za ta yi mutsawa'a za ta yi playing din sa ko to haka ya kamata zuciyar mu ta zama da zaran an ce kaza addini ne sai kawai ka ji kana so wannan kuma shine ɗabi'ar zuciyar mumini insha Allah Allah ya shirda mu shine sai yake cewa wa yasurruna bihi suna yin farin ciki wa yaduna allau badzalu aziman li yahsula alai li yahsula zalika zas na za su dinga fatar ina ma da za su ciyar da abu mai dukiya mai girma don su tabbatar da wannan dacewar da za a yi da su akan abubuwan da suke yi walau furida an laisa alfi'lu min ittiba'i ahwa'ihim fala raiba anna mukhalafatuhum fi dhalika ahsamu limaddati mutaba'ati yace to kuma mu sani da cewa da za a riya cewa wannan aiki da mutum yake yi ba wai kawai sa'a ba wai kawai bin san zuciyarsu bane to fala raiba babu babu kokonto akan cewa anna mukhalafatuhum saba musu fi dhalika game da wannan aikin ahsamu limaddati mutaba'ati yafi yanke yiwar a yi musu biyayya wa a'awanu ala husuli mardatillahi fi tarkiha kuma yafi bada damar a samu yarda Allah wajen barin wannan aikin wa anna muwafaqatuhum fi zalika qad takunu zari'atan ila muwafaqatin fi ghairi da kuma cewa dacewa da su akan wannan aikin zai zama kuma wato dalilin da zai jawo zuwa ga dacewa da su akan wani abu idan ka ce bari ka biye musu akan abu daya ba za ka waye gari ba sai ka kai kan guda goma ma'ana ka ce yanzu bari ka dinga yin aske gemu don kawai kai ba ka son gemu kana ganin ai ba komai to menene sai ya bayyana maka cewa kuma wannan aske gemun kuma ya yi kama da aikin kafirai kaga cewa kai za ka ci gaba da askewa ai kai ba su kake koyi da su ba babu shakka su kake koyi da su ko ba kare haka ba to ka sani da cewa barin gemun kai ya tsiro ko da kai a ɗabi'ar ka ba ka son gemu to ya fi maka alheri domin ya fi yanke yiwuwar haka ya zama ka zari'a zuwa ga koyi da su akan wani abu don in kana aske gemu bayan lokaci kankani kuma sai ka fara sa irin kayayyakin su sai kuma ka ji baka jin kyamar in ka sa kayan ka yi irin take-taken su cin abinci da hagu misali gaisawa da mata irin maganganu irin nasu da makamantansu sai ka ga waɗannan abubuwan kana ta ci gaba da yin su wa an tala tashwar kenan saɓani ɗaya da za ka yi da su sai ya zama ya jawo zuwa ga dacewa da yawa kalla ku ga jama'a yadda misali al'amuran da suka lalace na harkar jana'iza tun ana yin zaman makoki kawai yanzu ya zama wani zama daban yanzu hadda sobeniya ake rabawa da zarar mutum ya mutu yanzu a ruga da gudu wurin masu printing aje su bubbuga a ayatul kursi a jikin ledoji a siyo robobi da hankici a mamanna a zo kafin kwana uku a ci gaba da rabawa da sunan wai ana raba sabiniya da zaman kawai aiki kwaikwayo ne da kafirai a zauna a yi shuru ana bakin ciki ta kai wa ana raba sabiniya ta kai ma sai ga mutane suna saka bakaken kaya ta kai ma sai ga mutane idan ana zaman sai su aski duk alamar nuna bakin ciki ya kai ma cewa sai a dinga buga sanarwa a cikin jaridu da gidajen rediyo kwana uku bakwai tun daga abinda aka halasta wa kai na farko na zama din kawai shine ta jawo waɗannan ya ta jawo waɗannan to ana nan yanzu an waye gari har an samu wuraren da musulmai ne amma saboda kwaikwayo da kafirai suna da kronas su ne mutanen da suke aikin suke nan wankan gawa da sauransu waɗanda sana'a ce za a biya su kamfanoni ne za su yi rijista da gwamnatocin ƙasashe ba su da aikin banda wankan gawa za su yi wankan gawa su tawo da ita suna mata fareti suna tafiya da slow motion duk abin da ake na kafirai suna yi kuma gawakin musulmai ne sannan su kuma musulmai yan uwan gawa babu abin da suke idan aka zo ma masallaci za a yi mata sallah sai kawai su tsatsauna su zauna a cikin motocinsu ko kuma su fito su tsatsaya su rike mukullansu the next thing idan an gama mata sallah a ciki ku ustazai da limamai sun mata sallah sai kawai a fito da ita a sata a cikin motar ɗaukar gawa sai a yi ta tafiya a hankali har makabarta irin yadda kafirai suke yi masalan bi masalin shibran bi shibrin karanta littafin a ainihin wato silsila sahiha na albani ya bada wannan labarin karkashin takrijin hadisin can na cewa za a yi wasu mutane karkashin duniya waɗanda matansu suna yawo tsirara fal anhum innahum mal'unun hadisi ne ingantacce za ga wasu malamai sun nemi sarauta shi amma ya inganta hasanun ne da nasiru albani ya gama takrijin wannan hadisin sai ya kawo cewa wannan hadisi na daga cikin alamun nubuwa da ya bayyana a yanzu zamanin da muke rayuwa sai ba da wannan labarin game da irin abin da ake a ƙarshensa na suriya shi ta kaga ya kausa batu sosai game da hukuncin sanya gawa a mota ba irin yadda muke yi ba ne mu a inda yake magana a cikin a kamun jana'i wajen bidawar jana'i ya kausa magana akan mota ɗaukar gawa ba irin yadda ka sani na a ƙasashen ba mota ce ta musamman aiki take nan ambulance ta musamman convoy na musamman na ɗaukar gawa idan aka aka zo za a saka baƙaƙen kaya suit ne kowa zai saka ga mata ƴan uwan mamacin suna gefe suna kuka da bakaken kaya ga maza suna gefe suna kuka da bakaken kaya su kuma waɗannan an biya su kuɗi ne aikin kawai da za su yi kenan za a tafi da mota a 20 km per hour za a tafi haka ana tafiya a hankali sulululul sululu haka nan da dambo sai ai awa biyu ba a kai ba ba wai saboda cinkoso ba saboda irin tafiyar da ake kuma duk wannan musulmai suke yi al'adar kafirai ce sannan musulmai sun bude gidajen wankan gawa ana nan zaka ga an fara sanan kasar ba wataƙila ma wasu garuruwan amfa a Lagos ana yi ma a Lagos yanzu in mutum ya mutu maka a Lagos dan uwanka ka shiga uku ya fi sauki a dauko shakawa shi arewa duk da babu kyau saboda in kana neman wanda za su maka wankan gawa da sauran al'amuran gawa gaba ɗaya magudanci za su kawo maka kuma limamai makara wannan da za a ɗauko daga masallaci sai an biya wajen dubu arba'in na rantse da Allah makara in za a bayar sannan wanda zai ga wanka sai a ce dubu sittin ko dubu saba'in da kafani dubu kaza haka za su lissafa waɗannan abubuwan ba wai babu kyau bane a anshi kuɗi idan mutum ya gaggawa ya sallah rai ya san kuɗi ya halasta amma ba irin wannan tsarin da ake na kafirai ba yanzu gawokin musulmai saka su ake a cikin casket a cikin coffin haka ake saka su tun yan shi'a ne kaɗai suke ha musulmai ma sun fara gashi nan dai al'amura iri-iri to kalli bukukuwa kuma kalli irin tun daga dan abin da yake na kati da sauransu yanzu biki ne na yayan musulmai zaka ga yan musulmi wata ma alaran mace ta yi hadda ta yi musabaka tana zuwa islamiya amma za ganta da irin wannan riga topless abin nan wedding gown ga suna ana siyarwa a nan garin zaria da kano da kaduna da ana siyar da su ga wuraren bayar da hayan suna za ta saka wannan kayan shi kuma namijin ya saka kaya baƙaƙe coat suit ya taho ga uwar shi ga uban shi ga uwarta ga ubanta ga duka ƴan uwansu sun tsaya a gaban mutane su yi kiss su ainihin yanka cake su ba wa junansu a baki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hala jama'a ku kowa ya taba ganin irin wannan ana Allah ya sa mu ga annabi yadda muka ga wannan abu ma'ana kowa anan ya taba gani ba wai fim bane ko labari ko ko ƙarya ba ƴaƴan musulmi ne suke wannan jama'a daga kawai an halasta ɗan abin da ake ganin ba komai ba ne kaga ya zama zari'a zuwa ga halasta abubuwa da dama sannan a tafi aje a taro iri-iri a yi cuɗaɗɗeniya iri-iri maza da mata a yi rawa uwa ango ta fito ta yi rawa a gaban sirikarta da dangin sirikarta uwar amarya ta fito ta yi rawa a gaban mijin yarta ana wannan kuma ana ihu ana tafi ana musu kai ga kimara tana ɗauka wani kuma duk in ya gama wannan fa zai koma kuma gobe za ka gan shi a gaban malami yana ana karantarwa za ka gan shi an zo a ɗaukan karatun masallaci an gonsu kuma ana yi to yaushe za a tunanin aure ma ya albarka irin wannan bayan an gama duka barnar da za a yi a cikin a cikin harka duk wannan ashahid ne akan cewa ɗaukan wani abu kankani da ake ganin ba komai bane a cikin al'adar kafirai na iya zama zari'a ga wanda kuma ya zama komai din sa'annan lokacin da za a yi kuma mutane zuciyar ta riga ta bushe ba sa ganin barna yanzu wannan da muke faɗa mu ne kawai ire-iren mu nan ƴan salafiya ko ustazai ko wanda ake ce masu zafin kai ko masu tsauri ko da haka ake cewa mu ne kawai muke ganin babu kyau yanzu a gidanku ko a danginku ko masu irin wannan in za a yi ba ba za a bari ka ji labari ba sai dai ka ji an yi kawai saboda za a ce su sun cika tsauri komai haram komai su ce ba za a yi ba a taɓa biki haka Allah ubangiji ya shirya da mu a takaice jama'a ba daidai bane mutum ya ainihin bawa kanshi damar bari ya aikata wani abu daga cikin koyi da kafirai dan hakan yana zama zari'a ga ainihin babban mummunan koyi Allah ubangiji ya shirya da mu sai ya ce fa inna man hama hawla hima aw shaka an yuwaqi'u kaji magana wanda yake ainihin kiwo ko a gefen wani watin katanga ko danni babu mamaki idan ya auka ciki wannan ƙa'ida ce da ya ɗauko daga cikin ɗaya daga cikin hadisai da suke jawami'ul kalim na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman za Allah kamar yadda ya faɗa da kanshi Allah ya bashi daga cikin baiwar da ya bashi wa utitu jawami'ul kalimi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dunkulallun zantuka magana jumla kwaya ɗaya amma sharhin ta mujalladai to da gaske akwai irin wannan wanda duk yake kiwo a bakin wata gaba babu mamaki ya auka cikinta wa ayyul amrayn kana kowanne ne da ya faru hasal al maqsudu fil jumla a dunkule dai an samu abun nema wa in kana al awwalu azhar ko da yake na farkon yafi bayyana wa fi hadha al babi qawluhu subhanahu a cikin wannan babin akwai fadin Allah da yake cewa wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'da qul inna ma umirtu an a'budu allaha wala ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الله يتشي والذين آتناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ولن مك باس للتافي سنة جن دائي كما دا أبن دا أكسوك إبوا غريك ومن الأحزاب من ينكر بعضا da gaskin kungiyoyi akwai waɗanda suke musun wani bangare na abin da aka sauka maka qul inna ma umirtu ka ce da su ni an umarce ni ne an a abu Allah in bauta wa Allah wala ushrika bihi kar ne shirka da shi ilaihi ad'u izuwa ga wannan Allah nake kira wa ilaihi ma'ab kuma gare shi ne makoma take wa kadhalika yadda ka ji dinnan irin haka da aka baka ainihin wahayi anzalnahu hukman arabiyya muka so da alqur'ani a matsayin wato bayani wanda yake da larabci wala in ittaba'ta ahwa'ahum wallahi na rantse maka in ji Allah da za ka biye wa son zuciyar waɗancan ƙungiyoyi masu ƙaryata wani ɓangare na addini ba da ma ja aka min ilmi bayan wannan ilimi da ya zo maka na alƙur'ani ma laka min Allahi min waliyyin wallahi babu wani wanda zai tare ka wanda zai jibince ka idan Allah ya kama ka wala waqin ba wanda yake ya katange ka manzon Allah ma kenan fa alaihi salatu wassalam aka ce Allah ya rantse ya ce mashi da za ka bi su wala ba wanda ya tare ka فالضمير في أهوائهم يؤود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره ضمير da yazo a cikin walid tabata ahwaahum Allah shi ya fa sanin daidai inji ibn taymiya yana komawa ne zuwa ga abinda aka ambata shine mene humul ahzabul ladina yunkiruna ba'dahum wala itabata ahwa alladhina yunkiruna ba'dahum kenan da zaka bi san zuciyar waɗanda za su za su yi imani da wani bangare amma su kafirce wani bangare yadda kungiyoyi suke na bid'a yanda ainihin batattu suke yanda kafirai suke dukkaninsu akwai abin da fil jumla sun amince da shi amma da an zo tafsiri ba za su yadda ba yanzu mafi yan bid'a sun yadda fil jumla cewa abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan an zo bin tafsirin bin manzo Allah bin magabata to nan ne suke da tababa yan yan ainihin wato kiristoci sun yadda cewa akwai Allah sun yadda Allah na aiko da wahayi kaga sun gaskata wani bangare na gaskiya kenan amma kuma sun karyata wani bangare shine ba su yadda Allah ya aiko da wahayi ga Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to waɗannan bangarori sune ahzab alladhina yunkiruna ba'dahu sune damiri ke koma gare su da Allah ya ce walan itabata ahwa'ahu fadakhala fi dhalika kullu man kullu man ankara shay'an min alqur'ani to duk wani wanda ya karyata wani abu daga cikin alqur'ani ya shiga cikin al-ahzabu waɗanda Allah ya ce man yunkiru ba'dahu al-ahzabu alladhina yunkiruna ba'd al-qur'ani daga cikin su min yahudiyyin wa nasraniyyin wa ghayrihima sawa'un wannan da ya kaita al-qur'ani ba yahudu ne ko nasara ne ko waninsu daga cikin wanda yake kurarin musulunci ma shi ma yana cikin wanda in ka biya wa son zuciyarsu to ba za ka tsira ba son zuciyarsu shine ayi abin da suke so kada a faɗi gaskiya kada a yi aiki da gaskiya kada a yi duk wani abu da suke ganin wai su a ra'ayinsu bai dace ba ko mun nagartar shi kada a yi to duk wanda ya biye musu akan wannan ya shiga cikin wannan barna sai ce wa qad qala Allah yace wala ni tabata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi matukar ka sake ka bi son zuciyarsu bayan ilimi ya zo maka wa mutaba'atuhum fima yahtassuna bihi min dinihim wa tawabi dinihim abinda ake nufi da bin su shine bin su akan addinin su da duk abin da yake reshe ga addinin su shine ittiba'u li ahwa'ihim wannan shine bin son zuciyarsu bal yahsulu ittiba' ahwa'ahum bima huwa duna zalika ana bin son zuciyarsu ma da ƙasa da haka ba dole ma sai in abin ya kaiwa addinin su ko kuma reshen addinin su ba duk abin da yake ra'ayinsu ne ka bi to shikenan ka ka bi musu akai kamar yanzu irin wannan makahon imani da mutane suke da shi demokradiya cewa ita ce mafita muguwar bata ce zindikanci ne saboda san zuciyar kafire ne kuma san zuciyar kafire ne a matsayin ba reshen addinin su ba dan suna cewa ba ta da alaka da addinin su muna fahimtar wannan jama'a yanzu mutane sun yi wani makahon imani da demokradiya har da wanda ake cewa malamai wasu ma PhD ne da su wasu ma ƙarashen larabawa suka yi karatunsu kai wasu ma a makka suka yi karatu ƙasar tauhidi amma za ka ji suna cewa wai dimokuraɗiyya ita ce mafita bi isa kalimatu hazi bi isa kalimatu hazi daga bakin malami wannan biye wa san zuciyar kafirai ne bima huwa duna dinihim domin su da kansu da suke cewa ai dimokuraɗiyya suna cewa ba ruwanta da addini addini a nan dama na musulunci suke faɗa tunda su dama ba addinin suke ba to kaga irin wannan shi kanshi ɓata ce mai zaman kanta ina fata mun gane wannan wa min zalika wa min hadha aidan qawluhu ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min allahi min waliyyin wala nasir karo manta ya ce daman zai kawo mana ayoyi ne wanda suke bayani a dunkule game da waɗannan hukunce-hukuncen gashi nan fa yana cika alƙawarinsa ibn taymiya babban malami yace Allah ya ce walantar da ankar yahudu walan nasara yahudu da nasara ba za su taɓa yada da kai ba hatta tattabi a millatahu har sai ka bi tafarkinsu milla shine tafarkinsu ga baki daya kaga sai ba a ce hatta tadkhula fi dinihim ba har sai ka shiga addininsu su yahudu da nasara ba burinsu bane musulmi ya zama kirista ko ya zama ba yahudi ba burinsu ba kenan ka zauna a sunanka musulmi amma ka lalace shine ka bi millarsu duba ku ga ko a nan ƙasa abinda suke mutane kenan abinda suke so shine a lalace ga baki daya a zama mabarnata ya zama addinin bai da tasiri sauran shi kawai suna kawai sunanka kawai Muhammad Ahmad ko Ibrahim Mustafa ko Ishaqa Shehu a ji sunanka irin na musulmai shigarka irin ta musulmai yaranka irin na musulmai amma babu musulunci a cikin zuciyarka shine ittiba'u millatihim kaga sai ya kira shi da suna milla qul inna hudallahi huwal huda kace musu shari'a Allah ita ce shari'a wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma wallahi idan ka bi son zuciyarsu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan wannan ilimin da ya zo maka alqur'ani malaka min allahi min waliyin wala nasir wallahi babu wani majibanci ko mataimaki da taimake ka a wurin Allah ibn tamiya yace fanzur kaifa qala fil khabari ji baka ga yadda ya faɗa wajen bayar da labarin yace millatahum can da yace tattabi a millatahu wa qala fi nahyi wajen hani kuma yace ahwa'ahum wala in tabata ahwa'ahum kaga ahwa din kasa yake da mamillan su wato karkaba mafi karanci shine son zuciyar su kaga hani akan karamin hani ne akan baban ma bi aula kenan jama'a kun ji tafsiri ko shi yasa aka ce daga cikin asarar da aka samu a duniyar ilimi da ibn taymiya bai rubuta tafsiri ba a ce yana tafsiri gaba ɗaya daga bakara ai daga fatiha ko annas bai yi wannan ba da an ji ilimi da ma amma a haka za a tsitsinta ɗaya ɗaya a cikin maganganunsa aya ce da aya take fassara junanta hadisi ya fassara maka aya maganganun magabata kullum malamai suna yin wannan magana cewa akwai kishirwa abinda ilimin tamiya ya rage wa mutane bai musu ba amma ana ba shi uzuri cewa ayyuka ne suka mai yawa kullum shine kullum mujadala da yan bid'a rigima da sarakuna kokarin wayar mutane kai rubutu bayar da fatawa zuwa jihadi duk wannan fa yana yi kullun cikin aikin da yake kenan shi yasa ko aure bai samu yayi ba malami ne mai karantarwa a majalisin karatu mai rubutu mai ba da fatawa mai mai da martani ga 'yan bid'a soja ne combatant mai zuwa yaƙi yaushe wannan zai rubutu da aka kaga duk rubutun nashi ba wai zama kawai yake cewa ina gani ya kamata a rubuta kaza ba haka bane rubutun shi rubutun shi pragmatic ne sai in an tada wata fitina ko ta matsala sai ce to ga maganinta bar a rubuta littafi akai wani ya zagi annabi sai ce ga littafi ga hukuncin shi wani ya karyata ayoyin sifat sai ce ga bayani wasu ne suka yi magana akan wannan sannan ya magana saboda ayyuka sun mushi yawa rayuwar shi haka ta kasance cikin irin wannan aikin to da wuya ya samu lokacin zai ce kai ina ganin ana da bukata a mutane tafsiri wanda yake wanda yake ya kai tafsiri kai bari ne wannan aikin bai samu halin wannan tunanin ba jama'a mun gane wannan ko Allah ya ji kansu da gafara sai ya ce li'annal qauma la yardawna illa bittiba'il millati mutlaqan saboda su maguzawa din su kafiran ba su yadda da komai ba sai in abi ainihin millar su kai tsaye wazzajru waqa an ittiba'i ahwa'ihim fi qalilin aw kathirin shi ko hanin ya zo ne game da hani akan bin son zuciyarsu game da abu kankani ko mai yawa wa min al-ma'lumi abu ne sananne anna mutaba'atuhum fi ba'd ma hum alayhi min ad-din cewa biye musu akan wani abu wanda suke akan shi na addini nau'u mutaba'atin lahum fi ba'd ma yahawnahu ya zama wani bangare ne na biye musu akan abin da suke so au mazannatan ko kuma ya zama ma abu ne da yake muhallin zato li mutaba'atihim fi ma yahawnahu kama taqaddama ya zama abin da zai jawo a yi zaton zai zama dalilin abisu in ana bin su su suna so ne a millar su gaba daya sai qur'ani ya ce kada abu san zuciyarsu wanda san zuciyarsu shine kar abu kar abi su akan wani abu babba ko kankani domin bin su akan wani abu babba ko kankani yana zama dalilin da zai jawo abi su akan addinin su ko kuma dalilin da zai zama abin da zai yi zaton su yi tsammanin ma ana bin su ne ma'ana kar ka yi abin da ma zai sa siriya su yi zaton kamar ma kana bin su ne wa min hadhal babi qawluhu subhanahu sannan a cikin wannan babin ne ma faɗin Allah da yace wala in ittaba'ta alladhina wa la atata alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina adh-dhalimin الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم yana da ci gaba da cika alƙawarinsa na kawo ayoyi dunkulallu waɗanda suke nuni ga hani game da kwaikwayon kafirai Allah ya ce wala in tabata allazi wa in ati wala in atita allazina utul kitaba ko wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin da zaka zo wa da Yahudu da duk wata aya a duniyan nan yake tabbatar da Allah ya aiko ka ne da gaskiya ma ta bi'u qiblataka Allah yace wallahi ba za su bi addininka ba su bi alqiblaka ba wama anta bitabi'in qiblatuhum kuma kai ma ba mai bin alqiblar su bane wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd kuma isu isu kafirai ba masu bin alqiblar juna bane kowa da nashi kafircin wala in ittaba'ta ahwa'ahu da zaka biye masan zuciyarsu Allah ya ce na rantse maka da zaka ba san zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi innaka idan lamin az-zalimina wallahi kai da ka zama cikin azzalimai allazina atinahumul kitaba su ayi azzalimin su ne ainihin waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san alqur'ani din nan kamar da suka san ƴaƴansu cewa wannan sunan shi kaza wannan uwar shi ce wance wannan shekara kaza aka haife shi wannan ga irin halin shi in na ga an yi kaza a gidan nan ina tsammanin wani ne sun san ƴaƴansu irin wannan sanin ko irin haka suka san labarin alqur'ani da wanda zai kawo shi wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma wani bangare a cikin su suna boye gaskiya alhalin suna sani tun kafin manzo Allah alaihi salatu wasallam ya zo sun karanta a cikin littafinsu a taura sun ga labarin shi kuma sun san shi kamar yadda suka san ‘ya'yansu kamar yadda in sun ga ‘ya'yansu ko sun ji muryarsu ko sun ga irin aikin ‘ya'yansu za su gane ko sun ga irin kamar ‘ya'yansu za su gane su haka suke da masaniya akan manzon Allah sallallahu alaihi da alqur'aninsa da garin da za a saukar da shi da irin siffofin shi da irin mutanen da za su bi shi da irin gwagwarmayar da zai yi da irin cutarwa da zai fuskanta duka sun san wannan tafsilat din amma suka kin imani to kaga waɗannan su ne tsantsa azalimai to shine manzo Allah Allah yake ce mishi da zaka ki gaskiya ka ki bin wannan gaskiyar da Allah ya sauka maka da ka zama cikin su kenan duk wanda ya ki kin gaskiya ki gaskiya to cikin sa yake kenan domin shi manzo Allah Allah ya riga ya mushi ainihin katanga tsari ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatuhum ba za ka ba alqiblarsu ba alhaqqu min rabbika gaskiya ta zo daga ubangijinka kabita fala takunanna minal mumtarina kar ka zama daga cikin masu ainihin wato kawo sabani da shakku da ainihin wato jin cewa abun ba gaskiya ba imtira shine shakka kenan wali kullin wujhatun huwa muwalliha kuma kowa yana da wata mafuskanta inda zai koma gare ta inda yake bi fastabiqul khairat ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a duk inda kuke Allah zai zakke da ku gaba daya ranar alkiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ce duk ta inda ka fito ka fuskantar da fuskarka zuwa ga mafuskantar daki mai alfarma masallacin makka shine alqiblaka wa innahu lal haqqu min rabbika kuma wannan zancen gaskiya ce daga ubangijinka wa mallahu bighafilin amma ya'maluna kuma Allah bai zama yawo fanta daga na'am amma ta'amalun daga abin da kuke aikatawa ba wa min haythu kharajta ta inda ka fito fa walli wajhaka shatar al-masjid al-harami ka fuskantar da fuskan fuskar ka zuwa ga daki mai alfarma wa haythu ma kuntum duk inda kuke ainihin kun fito fa wallu wujuhakum shatara ku ainihin wato fuskantar da fuskar ku zuwa ga mafuskantar wannan daki li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja dan kada mutane su zama suna da abin faɗi akan ku illal ladhina zalamu minhum in banda kafiran makka sune za su ci gaba da faɗan magana akan ku sune kai za su samu abin faɗi akan wannan kuma kako damu da su kafirai ne jahilai zai fasara mana wannan aya sai ce qala ghairu wahidin min salafi fiye da mutum ɗaya daga cikin magabata ya faɗi wannan tafsirin da za a faɗa kamar imam mujahid da ata'u da dahak da rabi'u da ainihin qatada dukkaninsu sun faɗi waɗannan maganganu kamar yadda ibnu kasirin ya kawo da sauran malamai cewa ma'anahu ma'anar waɗannan ainihin ayoyi li'alla yahtajja yahudu alaikum bil muwafaqati fil qibla ai li alla yakuna lillahi alaikum hujja dan kada yahudu su kafa muku hujja su ce ai da mu da kai alqiblan mu daya fa yaquluna kar su ce muku qarwa faquna fi qiblatina eh mun ji dadi suna bin mu akan alqiblas ta bait alqiblan mu ta baitul maqdis fa yushiku an yuwafiquna fi dinina babu hankali a hankali za su biya wa addinin mu sai ai mu kun fara gani ba gashi suna yin irin inda muke kallo mi ibada nan suke kalla baitul maqdis saura kankanin lokaci za su dawo addinin mu wannan so mun taba ne so mu so mun hauka ne zabda miyau faqata Allah bi mukhalafatihim fi alqiblati hadhihi alhujja sai Allah ya yanke wannan kwadayin da za su ya yanke wannan hujja ya ainihin ce a canza alqibla idil hujjatu ismun likulli ma yuhtajju bihi min haqqin wa batil domin lafazin hujja suna ne na abin da duk ake kafa hujja da shi ko gaskiya ko barna isa Allah ya kira ta da suna hujja ba wai dan gaskiya bace ma'ana duk hujja da kake da ita sunanta hujja sawa'un ta zama gaskiya ko ba gaskiya ba to kenan manhajin da zaka bi wajen cire ma kafire kwadayin ma zaka iya yin irin abu nasu shine su ga cewa ko mun karancin abu irin nasu baka yi baka sa kaya irin nasu idan suna biki irin nasu baka zuwa wurin bikin su baka musu baka ce musu happy new year baka ce musu happy christmas baka ce musu kaza to sun san cewa to wannan dole su cire daga yuwar zai yi wani abu irin nasu amma kai da kake kokarin duk abin da suke kai koyi diran juma'a ka dinga mutane text wai juma'atun mubaraka ina ka samu wannan koyi da kafirai ne happy sallah ina ka samu wannan duk koyi da kafirai ne musulunci da manhajin nashi da ya karantar shikenan tun ana musu happy new year to yanzu kuma an koma happy new year musulunci yake ranar 1 ga watan muharram zaka ta ganin sakonni ana aiko maka daga kamfani ne da kake da inshora da su daga banki ne daga abokai ne daga ustazai ne har sanarwa ma a masallaci wasu zaka ji sun sanar a buga a jarida ayi waye duk wannan ittiba'u millatihim ne wato mutane fa suna yin wato girin gidi shi wasu san fa suna auka cikin bala'i ba jama'a duk wannan waye ce a ce juma'atu mubaraka a rubuta wata aya ko wani fasaha ko wani zikiri ko a ɗauko wata magana ta wani mawaki ko wani mai surutu ko wani marubuci sai a ce juma'at mubaraka kuma shi kenan sai a yi ta fawadin majuna ta text ta whatsapp ta facebook ta waye duk gasu nan ta twitter duk ba muna yin wannan ba duk koyi da katarai ne wannan yana sa su fara sa ran okay to lalle ta zama fara yin irin nasu kuma gashi mun fara din gashi ana yi abu nawa ake irin waɗannan gasu nan burjik happy new year da raba kyaututtuka na new year da yin discount saboda new year duk waɗannan koyi ne da kafirai a cikin millarsu sannan kuma uwa uba yanzu har da buki ma ana buga knockout ran ɗaya ga watan muharram gwamnatoci kuma sun ɗaure wa ƙarya gindi suna ba da hutu yadda ake hutun ɗaya ga watan disamba ɗaya ga watan january kaza ga watan kaza kaza ga watan kaza ranar kaza ranar kaza shikenan yanzu kuma akwai ranar hutun ɗaya ga watan Muharram kuma gwamnatocin kasashen musulmai suka fara yin waɗannan da tunanin ma wai hakan ma wai wai dividend ne na democracy tunanin hakan ma wai wani ci gaba ne jama'a dole ne a dinga samun murdiya tsakanin ahlus sunna salafiya da sauran mutane fa dole a dinga samun kikikaka saboda salon rayuwar gaba ɗaya ba ɗaya bane masharabin ba ɗaya bane inda ake ɗauko kunce-kuncen ba iri ɗaya ba ne sannan kuma muna mu shike da asali a addini su kuma na mutane sauran mutane kawai menene shine wannan ɗan ittiba'u hawan ladina kafaru ne kawai duk abin da aka kafare suna yi shikenan sai a jammala shi jamalu sai a kyautata shi a sa mishi rigan musulunci a musuluntar da kafirci ko kuma a kafatar da musulunci abin da ake yi kenan Allah ya shirya da mu na'am eh eh eh na'am koda ya shafa haka koda yana cewa ne koda ya shafa wata nasiha ne da zaka yi ma wani mutum ko kokarin shigo mishi da wata kafa ta kokarin yi mishi wa'azi koda ya shafa haka yin kaidin cewa sai ran juma'a zaka mishi kuma sai ka ce juma'at mubaraka ne wato wannan wani text ne na juma'a na musamman wannan bid'a ne koyi ne da kafirai zaka yi mishi wa'azi da text zaka iya mishi kullun asabar lahadi har juma'a ta zagayo zaka iya mishi ko ba sai kai kaidin shi da cewa da wannan ibarar ba da wannan terminology cewa juma'at karim ko kaza karim da makamantansu ko idun karim ko waye ba sai an yi kaidin shi da wannan ba zaka yi mutum wa'azi ko ka mai nasiha ko ka aika mishi wani sako mai muhimmanci a cikin text message ko a cikin wani platform na wani group na WhatsApp ko wani abu amma yin ƙaidin shi da cewa watin saboda juma'a ne wannan text ɗin ake yi to wannan kan ya zama wani sabon abu kuma koyi da yahudawa ko da ko abin yana da alaka da juma'ar kamar tunawa mutane cewa ranar juma'a ku karanta suratul kafi ko aiwata salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa fararen kaya a yi wanka a je sallar juma'a da wuri kaga ruwan sa daga cikin sunanin juma'a da zaka tunawa mutane waɗannan ranar juma'a babu shakka kai alkhairi domin ya daga cikin sunna tana wa mutane ayyukan da za a yi a wata munasaba manzo Allah yakan tuna musu ranar Idi yakan tuna musu ranar Layya yakan tuna musu ranar Arafa irin ayyukan da ake babu laifi kenan dan an tuna mutane ranar Juma'a to amma bayan an gama sai aka ce Juma'a ta mubaraka to shikenan ka bata komai ina fata mun fahimci wannan jama'a Allah ya shirye da mu yace fa yushaku an na'am wa illal ladhina zalamu minhum da yace wahum quraish sune qurayshawa fa innahum yaquluna su suna cewa adu ila qiblatina suna cewa ai shikenan ya dawo alqiblan mu domin su kuma a kafircin ma da suke yi alqibla su ita ce Ka'aba fa yushaku an yaudu ila dinina suna muna fata su koma zuwa ga addinin to sai zama ya dace da kafirai na Makka maguzawa a wannan mahallin ya fi saukin matsala fiye da ya dace da Yahudu saboda na farko yahudu suna da ilimi kuma suna da shubohi za su iya samu musulmai masu rauni shuba kaga irin shuba da suke sakawa da suke cewa a musulunta da safe da yamma a ce an yi kafirci sai su ce eh to mun shiga addinin ma dauka gaskiya ne amma kafin lasa mu gane da ƙarya ne a lokacin sai mai raunin imani ya ji cewa to shi kuma to kaga malamai ma sun shiga sun fita ina kuma gamu mun fahimci wannan amma shi kafiri na makka wanda da ya shiga addini to baya fita dan dama bai san komai ba gashi nan kan tabu hadisi Abu Sufyan ko cewa daga cikin su duk wanda ya shiga baya yarda domin in ya shiga zai ga gaba ɗaya alherin duniya ya same shi da na lahira ashe kuma da rayuwa yake irin ta dabba sannan su ba su da irin za su kawo shubha me shubha su kawai a shikenan Muhammad ya dawo cikin addinin mu ya dawo cikin alƙiblar mu to zai dawo addinin mu suna faɗa ka kuma a dai lokacin wani zai musulunta goma wani zai musulunta ba su gushe ba a shekaru goma sha uku nan da suna yin taro a darin nadawa suna cika wurin in an zo za a yi wanzu Allah makirci sai da suka kaiwa kamar yadda ibn sadin ya ba da labari sai da suka kaiwa in za shi taron ba sa wuce su biyar duk an tuba an musulunta saura kuma da basu ta sun ce kai ba za mu iya wannan faɗan da muhammadu ba suhail dan amurka kafin ya musulunta ya daina zuwa mitin din dan sai da ya zo ya gaya musu lokacin da aka tura shi tun a hudaybiya ya je ya ji maganin manzo Allah ya zo ya ce kai jama'a wannan gabar da muke wallahi ba za mu iya ta ba gara mu bata kawai aka tabka mutane waje ana ganin kafi kowa hikima aka ce ka je ka koye shi ka dawo kana wannan magana daga lokaci idan ba mitin din bai musulunta ba to akwai ire-iren su da yawa su amru dan as da ire-iren waɗannan masu fikira su umar tun kafin su musulunta suka daina zuwa mitin din sai wurin ya rakwa-rakwa sai asalin salatinul kufuri lokacin su abu jahali su kaɗai suke mitin din to kaga suna cewa zai dawo addinin mu amma kuma a aikace kullun addinin nasu ƙara rakwa-rakwa ake ana kuma cikin addinin gaskiya to ya fi sauƙi ya dawo kan alƙiblar su fiye da kan alƙiblar yahudu waɗanda su sun yi tamassuki da nasu addinin kuma ba sa musulunta har manzo Allah ya bar duniya yahudu ne suka musulunta a Madina ɗaiɗai ne haka ba su kai a kirga da yatsu ba yayin da ko ya bar duniya makka ta zama gaba ɗaya garin musulunci kenan kaga alƙiblar su ya tafi mai sauƙi ya bi duk da kowaɗanne ya ba alƙiblar su suna da ta cewa a kan shi yahudu za su ce ya kusa dawo addininmu in ya kuma yana kallon baitul maqdis sannan mutanen makka su ma za su ce ya dawo alƙiblar mun yana kallon ka'aba amma bin nasu ya fi sauki saboda ka'ida ta ittikhadu akhaffi dararaini ina fata mun gane wannan jama'a sai ya ce to amma su karka damu da su ko sun fara dan magana jahilai ce kenan shuba jahili ba ta da wata tasiri kenan amma shuba ta malami ta da tasiri malami wanda yake gaskiya to barnar shi da zai a cikin al'umma ya fi barnar jahilai dubu za su wanda ba san me gaskiya ba a jahilci kawai suke Allah shi da mu ku duwa ga irin barnar da irin irin malaman bid'a suke a ƙasar nan jama'a dukkan nau'o'in su da ƴan shi'an su da ƴan ɗariƙar su da da musulman su Allah ya sa mu dace sai ya ce fa bayyana subhanahu anna min hikmati nasqil qiblati wa taghyiriha mukhalafatin nasil kafirin fi qiblatihim sai Allah ya bayyana daga cikin hikimar da ta sa aka yi nasku aka cire hukuncin alƙibla aka canza ta zuwa ka'aba shine saba wa waɗannan mutane yahud da nasara a cikin ainihin alƙiblarsu li yakuna zalika aqta'a lima yatma'una fihi min al-batil dan ya zama wannan ya yanke gaba daya abinda suke sa rai na barna da za su samu wa ma'lumun anna hadha al-ma'na thabitun fi kulli mukhalafatin wa muwafaqa kuma tabbataccen abu cewa irin wannan ma'anar ana samunta a cikin duk wani saba musu da za a yi ko dace musu da za a yi fa inal kafira idza tubi'a fi shay'in min amrihi shi kafiri idan aka bi shi a cikin wani al'amarin shi kana lahu fil hujjati mithlu ma kana aw qaribin mimma kana lil yahudi min al hujjati fil qibla duk sanda ka bi kafiri akan wani abu nashi sai kaga ya samu ainihin wato abin da zai faɗa na hujja irin na yahudawa ko kwatankwacin na yahudawa yanzu kana zuwa kai kafiri wa'azi kace daina shan giya sai ce ma saboda mene ka ce mai saboda ba kyau ce to ai da ƴan uwanku muke sha haka zai ce in ka ce mai banzina ce ai ƴan uwanku ma da su muke ba mutanen ku ne suke bin yayan mu ba kaga irin hujjar da yahudu suke faɗa ne cewa ai musulmai suna bin su akan irin wannan aikin da suke sai kaga ka faɗi ba zani kai da zaka bashi ainihin hujja qala subhanahu na'am na'am wanda wannan dalili na ya tuna hukunan zuwa ga manzon Allah da shi a cikin da
na'am daukar Qur'ani kuma
a ban taba karanta kai daukan alkur'ani ba sun ko to nayi nayi tuntuban harshe ne sun san manzo Allah nake cewa ko eh sun san annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuban harshe ne zakumullahu khairan sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har nayi kwatance da cewa kamar yadda suka san ƴaƴan su ko na'am jazakumullahu khairan to sai yace na'am a fa bayyana subhanahu anna min hikmatin naskhi نسك القبلة مخالفة وتغيير مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم وكي من كرنت نوكو وقال سبحانه الله يتي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كركو كسنشي كمر يدع كمر وأن دسكي الذين تفرقوا وأن دسكر الربو واختلفوا سكي ساباني من بعد ما جاءهم البينات bayan gaskiya ta zo musu hujjoji sun zo musu su waye waɗannan sai ce wa humul yahudu wan nasara su ne yahud da nasara allazina iftaraqu ala akthara min 70 firqa wanda suka rabu fiye da gida 70 walihadha na hannabi sallallahu alaihi wasallama an mutaba'ati dan haka manzon Allah ya hana bin su fi nafsi tafarruqi wal ikhtilafi a cikin shi rabuwa din da sabawa ma annahu sallallahu alaihi wasallama qad akhbara anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa tare da cewa manzon Allah ɗin ya ba da labarin cewa al'ummarsa za su rabu gida saba'in da uku amma kuma ya hana a biye wannan rabuwa ma anna qawluhu la takun misla fulani cewa da ya karka zama kaman wani kad ya ummu mumasalatahu bi tariqil lafzi aw al ma'ana zai iya hada yin kama da shi wannan mutumin ta hanyar lafazi ko ma'ana wa in lam ya'um in ko bai game ba dalla ala anna jinsa mukhalafatihim wa tarka mushabahatihim amrun mashru zai zama kenan to akwai wani bangare na saba musu ko bin su da zai zama an shar'anta shi in ka ce ba duka bane to akwai wanda aka ce abu kenan wa dalla ala annahu da kuma zai nuna cewa anna kullama ba'udar rajul an mushabahatihim fi ma lam yushra lana kana abada anil wuqi'i fi nafsil mushabahatil manhiyin anha abinda zai nuna maka shine cewa hanin da aka yi na nufin cewa duk sanda mutum ya zama ya nisanta daga bin duk wani abu da aka shar'anta musu kana abada zai zama yayi yafi zama nesa anil wuqu'i fi nafsil mushabaha zuwa ga fada ma asalin kama da su din almanhiyin anha wanda aka hana yace wa hadhihi maslahatun jalida wannan maslaha ce mai girma ka'ida ce mai girma cewa duk sanda ka kibiye musu akan koyi da su akan wani abu da suke yi wannan zai sa ka zama kafin nisanta daga yiwuwar kai kama da su isan da ka kibiye musu akan duk wani abu da suke yi duk abin da kaga suna yi ka biye musu akai ko mun karancin shi to yana ƙara nisanta ka daga kamantakekena da su kuma yana sa su cira ne daga cewa kai nasu ne wa qala subhanahu li musa wa haruna allah ya subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi musa da annabi haruna fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamuna ku tsayu akan addini ku yi istiqama kada ku bi tafarkin waɗanda ba su da ainihin wato ilimi wa qala subhanahu Allah yace wa qala Musa li akhihi Haruna akhlifni fi qaumi kama yayi muni a cikin mutane na ka zama halifa na wa aslih kai gyara wala tattabi sabilal mufsidina kar ka bi tafarkin mabarata wa qala ta'ala Allah yace wa man yashaqaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم Allah ya ce duk wanda yake ja'in ja da manzo wanda yake yin wannan ja'in ja bayan shari'a ta bayyana gare shi yana kuma bin ainihin tafarkin da yake ba na muminai ba wannan Allah ya ce za mu jibantar mashi abin da ya ɗauka wa kan shi kuma za mu sashi a cikin wutar jahannama duk da waɗannan ayoyi suna magana akan saɓa wa yahudu da nasara da ƙin bin hanyarsu da kuma cewa su sun ƙi gaskiya ne bayan suna ganinta da kuma cewa duk wanda ya bi su Allah ba zai jibince shi ba Allah zai mishi azaba ba wanda zai kare shi ba mai taimakon shi ila gairi zalika min al-ayat dare ayoyi ire-iren waɗannan wa ma hum alaihi min al-huda wal amal min al-hadi wal amal Allah ya ce manzo malam ya ce abinda kafirai yahudu da nasara suke akan shi na irin shari'ar su da aikin su huwa min sabili ghairil mu'minina shine tafarkin wanda ba mu'mine ba bal wa min sabilil mufsidina kai tafarki mabarnata ne ma wallazina la ya'lamuna tafarkin wanda ba su da ilimi ne wama yaqdiru adamin dirajihi fil umumi wama yaqdiru adamin dirajihi fil umumi fannahi sabitun an jinsi duk wani abu wanda yake zai yiwu daga cikin ayyukan da suke yi ko maganganun su ko tafarkin su wanda zai zama ba zai yiwu ya shiga cikin umumi ba zaka ga sai da hani yazo akan shi ɗaiɗaiwa yana so ya tabbatar maka da cewa hanin ya shafi komai ne can da ya ce inda za ka ce hannun akan wasu abubuwa ne to da lazumin haka kenan akwai waɗanda aka shar'anta abi ya ce ba haka ba ne saboda mene saboda duk wani abu da aka hana abi su a kai ya zo cikin umumi wanda kuma ba zai shiga cikin umumi ba za ka ga hani ya zo a kan shi ɗaiɗaiwa sai ya ce fannayu sabitun an jinsi fa yakunu mufaraqatul jinsi bil kulliya aqrabu ila tarkil manhi sai ya zama rabuwa da wannan jinsin shi a dunkule ya fi kusa da barin wanda aka hana shi wa muqarabatuhu mazinnatu wuqu'il manhiyi anhu kusantan abinda aka hana kuma na jawo zargin zatan ka fada kan abinda aka hana kusantar shi yana sa ka fada kamar yadda kamar wata kaida da cewa wanda yake kiyo kusa da wani kinge zai fada cikin shi qala subhanahu Allah yace وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ayoyin da kamar da Allah yake faɗa ayoyi ne waɗanda suke ainihin wato mutashabiha suna suna kama da junansu suna ainihin fassara junansu suna ƙara wa junansu bayani kaga nan kuma me Allah yake cewa yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mun saukar maka da alqur'anin nan da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi qur'anin nan yana gasgata abin da yazo gaba gare shi ma'ana yana gasgata attaura da injila da sauran littafai min alkitabi na daga littafai wa muhaiminan alai kuma ya mamaye waɗancan littafan ma'ana duk abin da suke faɗa yana cikin shi duk shari'a da suka kawo qur'ani ya tabbatar da wadda take tabbatacciya sannan kuma ya mamaye gaba ɗaya cewa yanzu ba za a aiki da su ba sai da shi shine ma'anar muhaiminan alai yayi dominating din su fahkum bainahum kai hukunci tsakankanin al'umma bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi soye-soyen zukatan waɗannan mutane Yahud da Nasara amma ja'aka min al-haqqi ka je garin bin san zuciyarsu kana mai barin abinda Allah ya saukar maka kun ga duk inda aka faɗi cewa kada bi san zuciya sai a ce wato bil muqarana san bin san zuciyan barin abinda aka saukar maka ne bayan gaskiya ta bayyana gare ka in ka bi san zuciyarsu to kayi watsi da gaskiyar ko da baka faɗa ba ko da baka fara cewa ni na ki Qur'ani bane lazimin bin tafarkin Yahud da Nasara da kwaikwayo da manhajin su to lisanul hal na nufin kai watsi da alqur'ani ne baka cewa kana bin tijjani kuma ka ce wai kai a'a kai ahlus sunna ne ko ka faɗa ƙarya kake baka zagin sahabbai ka ci mutuncin alqur'ani ka ƙarya ayan alqur'ani ka ce kuma kai musulmi ne ko ka faɗa ƙarya kake dan lazimin aikin da kake baya lazimta musulunci ina ba ta mun fahimci wannan fastabiqu na'am sai ce amma ja'aka min al-haqqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne a cikin ku mun riga mun bashi tafarkin shi da tsarin tafarkin nashi walau sha Allah da Allah ya so da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku zama al'umma gaba ɗayan ku iri ɗaya addini ɗaya tafarki ɗaya fahimta iri ɗaya manhaji ɗaya walakin abin da yasa Allah ya bai sanya haka ba liyabluwakum fi ma ataku dan ya jarabce ku game da abin da ya baku na ilimi da hankali da addini da tafarki ya jarabce ku dan ya ainihin hukunci gwargwadon jarabawa fastabiqul khairat ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi ila Allah marji'ukum jami'a zuwa ga Allah za ku kuma gaba ki dayan ku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ya muku bayani akan abubuwan da kuka kasance kuna sabani ila qaulihi har zuwa faɗin Allah da yake cewa wala tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftunuka an ba'adi ma anzala Allah ilayka yace kar ka sake ka bi san zuciyarsu kai taka tsantsan da su dan kar su fitine ka su jarabce ka game da wani bangare na abin da Allah ya sauka maka sai su ce eto mu yanzu mun yarda da duka wannan abubuwan da aka- aka sauka maka cewa gaskiya ne amma kai ma ka yarda da namu tunda dai mu ma muna da annabawa da suka zo mana suka kawo wannan gaskiya kuma annabawan nan an ambace su a cikin littafinka dan me yasa ba za mu haɗu ne wannan addini gabaki ɗaya ba eh to gaskiya ne ba shi ne ake yanzu ba interfaith a je a buɗe baki tare da kafirai ranar azumi a je a kirsimeti tare da musulmai ranar kirsimeti wani irin zindikanci ne wannan jama'a kuma har da malamai da sarakuna da sunan sai a zo kirista ya ja fatiya musulmi ya karanta ayar bible sai a yi kabbara a yi tafi wannan wani sabon zindikanci ne shine irin wannan an fitini musulmai wani bangaren abin da aka saukan musu shine sun yi amfani da cewa Allah ya bada labarin Maryamu ya bada labarin Yunus dan Matta ya bada labarin Ibrahimu ya bada labarin kaza su ma suna da wannan labaran a cikin littattafan su labaran duk da abin da suka ƙara suka yi diluting littattafan su suka lalata su akwai ragowan gaskiya a ciki shi yasa ake cewa ba a karyatawa gaba daya ba kuma a gaskata su gaba daya to sai suka zo suka yaudari musulmai waɗanda suke ba su da ilimi na aƙida wanda suke suna son duniya aka yi ta ɗungo musu kuɗi wannan addinin fa daga batika aka kullu shi ba addinin interfet saboda an laliba an laliba yaya za a yi a ɓata musulunci al'amari ya ƙiyuwa sai aka ce to bari amfani da malamai masu son rai sarakuna masu son mulki manya wanda suke in an ce ga abin da za su yi za su yi aka je ƙasashen musulmai daban-daban aka tsamo irin waɗannan mutane aka yi ta mitin da su shekara da shekaru bayan za ka fara ba yanzu ne mu ya iso mana nan cito ya za a yi aka nemi shawarwarin ƙwararrun masana akan muqaratul adiyan comparative religions cewa ya za a yi harmonizing shine abin da suke yanzu harmonization of religions a mai da addinai iri daya duka cikin new world order ne wannan an-nizamul alam al-jadid aulama jadida dinnan ana so a mai da mutane duka iri daya ya za a yi aka ce addinin a ninka junansu cikin juna don in an ce duka mutane su koma musulmai ba su koma ba an ce duka mutane su koma kirista ba su koma ba in an ce da kirista da musulmai kowa ya daina addinin shi ba su daina ba to ya za a yi a ce addinan duka ɗaya ne a shigar da su cikin junansu shine abin da ake yanzu in kuka lura gaba ɗaya ahalus suna ne kawai ba sa san wannan abu su kaɗai ne ba sa yi salafiya ne kaɗai a duk duniya ba su yi wadatar adiyan ba amma dukkanin kungiyoyi tun daga kan 'yan ikhwaniya ne 'yan ɗariƙu ne 'yan kungiyoyin da'awa ne masu musuluntar da maguzawa da makamantansu galibinsu 'yan tablik duk sun yarda da wannan addinin kowa dai za ga gwargwadon inda ya daɗin bai kai na wani ba wani ya fi shiga wani ya fi shiga haka dai wannan step na ɗaya wannan na biyu wani ya ƙure ya zama shi ma kanshi wani musayi ne a cikin addinin ana yin mitin matakai-matakai ana gayyatar mutane ana yin abubuwa ga sunan mutane har sun fara ganin su a fili to shine wannan fitina ce Allah ya ya yi magana akan ta cewa ka ji ka kiyaye su kar ka sake su fitine ka game da addinin ka shine yanzu muke gani jama'a in ba ka ne ya kawo kirsa wajen bude baki ina ruwan shi da bude bakin azumi me ya kawo shi filin idi ba shi ma cewa yake gayyatsiya arna idi me zai sa a ce wai ana sallar juma'a wai arna su shiga sahu a ce ai duk ɗaya ne suna yin sallar ne ba tare da sun imani ba me zai sa a ce wai an ana yin maulidi na annabi isa ranar 25 ga watan disamba shikenan wasu wanda ake cewa musulmai su tafi coci su je su zauna a ba su abin nan kujera ta high table a ɗaura su akai malamai ne har a ba wani ma wuri ya yi jawabi kuma ya zo jawabi zai musu wa'azi bai ce ƙarya ne wannan abu cewa zai aya mu musulmai mu yarda da annabi Isa cewa annabin Allah ne kuma Allah ya dauke shi zuwa sararin samaniya kuma wanda suke cewa ma Allah ne shi ai wannan kawai soyayya ce ta sai ke haka ba ganin ma a cikin musulmi akwai masu faɗan haka kaji zindiki a cikin musulmi ne ake faɗa haka zindikai ne yan uwanka masu faɗa haka yan dariƙa ne zindikai masu cewa wani Allah ne wanda kuma ba Allah bane to wannan jama'a kun ga gashi alqur'ani ya faɗa ƙarara amma cikin jarabtar da Allah ya mutane gashi sun fara cikin wannan barna kuma yadan biyadi ita ce wannan kuma kuɗi ne maƙudai ake ba mutane ba mala albani namu mun rigayi an taɓa gaita shi wannan tare wannan addini ba ya ba da labari anan saboda duk wani malami da ake gani da baki yana da followership yana da audience fata ake ina ma ya karba addinin koyaye ne saboda in ya karba zai musu aiki za a baka kuɗin da zaka zama multimillionaire dare daya suna da su a ji amma abin da zaka dinga yi kawai shine kullun zaka yi wa'azi ka dinga kokarin muqaraba bainal dinil islam wa nasraniya ka dinga nuna cewa ga inda aka yi kamantakekeniya kar ka dinga faɗan wurin da aka yi sabanin kawai in ka musu haka ma ka wadatar kar ka dinga cewa kaza kafirci ne kaza maguzanci ne a kai kokari kai ta bada bayanai da maganganu da su na kamantakekeniya tsakanin musulmai da kafirai to ka musu komai su kuma su dasa daga nan Allah da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka sake ka bari su ainihin fitine ka akan wani abu daga cikin addininka wa mutaba'atuhum fi hadihim bin su akan shari'ar su hiya mai ittiba'i ma yahawunahu bin abin da suke so aw madannatil littiba'i ma yahawunahu ko bin abin da yake zai sa su yi zaton ana bin abin da suke so wa tarkuha barin waɗannan abubuwa ma'unatan ala tarki zalika zai taimake ka akan bin san zuciyarsu wa hasmul limadati mutaba'atihim fi ma yahawunahu kuma zai yanke gaba ɗaya batun yiwuwar ka bi su wa'alam ibn taymiya ce ka sani cewa ya kame karatu anna fi kitabillahi minan nahyi an mushabahatil umamil kafirati wa qasasihim allati fiha ibratun lana bi tarki ma fa'aluhu kaseerun cewa a cikin alqur'ani hani game da koyi da kafirai da al'ummomin kafirai gaba ɗayan su da kuma labarai na kafirai da aka bayar a cikin alqur'ani waɗanda a cikin su akwai izina gare mu izina take nuna mana lalle mu barbarin abin da suka yi akwai wannan labaran da yawa duk kafiran da aka ba da labarinsa a ciki Allah ya ba da labari cewa ibra ce izina ce darasi ne gare mu cewa sun yi kaza Allah ya halaka su sun yi kaza Allah ya halaka su sun yi kaza Allah ya halaka su kenan ana cewa ne kar mu yi wannan abu kar mu ki gaskiya kar mu wulakanta annabawa kar mu basan zuciya kada mu kisan kai kada mu yi luwadi kar mu maguzanci kada mu ainihin cin ci amana kar mu kisa da fashi da abubuwan da kafirai suka yi waɗanda aka ba da labari a cikin ainihin alkur'ani kar mu ce kar wani sarki a cikin mai ce shi Allah ne kada a kashe mutane duk ga sanan waɗannan labarai na kafirai tun daga kan kafiran zamanin annabi nuhu har zuwa nan kurkusa sune kafiran zamanin annabi isa waɗannan kafiran da aka ta ba da labarin su malam ibn taymiya ya ce akwai labaran su da yawa da yawa a cikin qur'ani misal qawlihi lamma dhikra ma fa'alahu bi ahli kitabi min al min al musalat yayin da ainihin wato Allah yake faɗan kwatankwacin abin da aka aikata daga alkitabi na almasulat shine uquba da Allah ya musu Allah yake fa'atabiru ya ulil absar ya ku masu ainihin wato hankali da tunani da gani ku tsaya ku lura da Allah ya bada labari ko sutul hashar ne ko me Allah yake cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'atabiru ya ulil absar ku yi tsaya ku hankaltu ya ku masu hankali wa qawluhu da Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labaran waɗannan kafirai akwai abin lura akwai abin ɗaukar izina ga ainihin wato masu zukata masu hankali wannan kuma bayan an gama kissar fitintun da suka faru ga annabi Yusuf alaihi salam da dirgin gimin da ya faru sai Allah ya ce laqad kana fi qasasihim a cikin dukkanin kissoshin nan ba ta annabi Yusuf kaɗai ba duk wannan labaran da ake ta bayar a cikin alkur'ani akwai abin ɗaukan izina izina shine irin abin da ba shi ke cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah shine ma'anar izina kananci ne ko wa amsalu zalika da ire-iren waɗannan ayoyi wa minhu ma yadullu ala maqsudina a cikin ayoyin akwai abin da yake nuna mu abin da muke nufi a wannan littafi in jibin taymiya wa minhu ma fihi isharatin a ciki kuma akwai abin da yake yana nuni ne cikin ishara wa tadmimul lil maqsud wanda yake cika mana ainihin maqsudin sai mu kwana anan insha Allah tunda mun samu gaba kuma ainihin lokaci ya kure ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh